إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدوا لنا بهذا المعذر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر من يما غنغنو أكان taurari a kan burjai ɗan maganganu na sama-sama akwai masu fannonin kuma sai a ita karanta su da kuma maganar taura kawakibin sayyara da maganar manziloli na wata da taurarin kaka taurarin ɗari taurarin damuna duk dai wani abu da ake yi a ƙasar nan da albarkar wannan abubuwa na sama ne daga Allah da izinin Allah tabaraka wa ta'ala haka Allah ya shirya Allah ƙadiru ne Allah mai iko ne ya yi komai, Allah muƙutajiru ne, shi ya ba wa komai kuma ikon shi ma yi. In mutu ya gano wannan sai ya ta bacci. An mutu bai gano ba an ce da wani an zama kafuri an ce da wani Allah ya gano. Kan duka ba gida. Allah ƙadir ne Allah muƙutajiru ne. Tabaraka wa ta'ala duka ba gida. Wannan abubuwa duk da janyoyi ne na Allah. tabaraka wa tajallin rahama sa ne dama babu rahama ga yanzu babu rahama za mu ta faɗa haka ji waliyai din abokan ibadun rahmani wa ibadun rahmani allazina yashuna ala al-ardi hauna kaji ibadun rahmani kaji dai rahmani kaji sifofin rahmani kaji tajalliyoyi kaji za a gaya kuma suwaye ibadun rahmani duk baki da to duk wa'annan an yi maganganun su duk baki daya annabi sallallahu alaihi wasallam da can hadisin da aka rawaito cewa duk wanda ya karanci taurari ya karanci reshe na sihiri duk malamai in ka duba fasara wani hadisi sun yi magana sun ba da amsoshi akan wannan hadisin ana nufin je wanda bai san Allah ba ba ruwanta da Allah wanda ba shi da addini sai ga wanda shi taurari yake gani kawai ikon taurari yake gani amma ba wanda yake ganin Allah ne ya ba su ba ba da wannan ake ba sun kawo magana sayyidina ali da sayyidina ali yake cewa duk wanda ya san qur'ani duk wanda ya san qur'ani kuma ya duba ilimin taurarin nan zai ƙara sanin Allah zai ƙara zai ƙara sanin Allah kaga gashi duk abin da ake faɗa kenan amma an ba haka ba wawaye su ta hanawa duk gashi nan da musulmi ne akan gaba akan wannan ilimi amma yau ba wani musulmi da yake kan gaba a cikin wannan duk gaba ke da duk turawa na su suka san taurarin su suka san yadda za a je shi su suke zuwa su suke ebo da ma'adinan su suke ɗauko ilimin su suke ta kaza kaza kaza kuma kana shirin ka za ka jihadi da wayannan ta kana za ka iya da shi in ba da ƙarfin Allah ba ƙarfin Allah kuma ka ce babu duk ka kore wa kanka duk gaba ke da to shi ne duka baki da to ya zo cikin maganar ma'arifa na tafsirin ismail haƙi cikin tafsirin ruhul bayani dama an kaji ya ce tawilin na jibiya to lalle zai yi maganganu abu ike cewa yadda duk muka ji wannan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicci rai, ruhi ma'ana, ya halicci rai, shi haske ne nuraniyan da shi haka, tunda Allah tabaraka ta gaya mana ya sanya sirajan wa kamaran munira, ya sanya fitila mai haske, ita ce wannan rana, sannan da kuma wata mai taushin haske duk gaba ke To Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci rai, rai jiki ne na haske. yana da haske kamar rana cikin da adam ranka rana ne duk da baki da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci zuciya ita kuma zuciya tsarkakakkiya ce tatacciya ce kamar gilas kamar gilas ta tsarkaku ta tatu ita kuma tana iya ɗaukan rana ɗin kare zo ina fitulu da suke ɗauka rana suke tare diga suke tare diga ba gida sai gan su garai garai suke kuma ga irin nau'in da tura suka sa a cikin su duka ba gida to haka Allah tabaraka wa ta'ala wannan duk maganganun da muka yi magana ce ta waje in kuma an da sanuri mu'ad fil afaqi to kuma wa fi anfusihim kuma wa fi anfusikum afala tubsirun to in an yi magana wani dole ka da ka yi magana cikin kanka saboda kanka ya fi wajen nan fadi ba wai wannan kai ba ma'ana kai kai kai din nan ka fi wajen nan fadi haka kai din ma in ka shiga da'irar ranka kuma kai din ka fi kai din faɗi haka in ka shiga da'irar ruhinka kuma ya fi kuma ran faɗi duk gaba ɗaya haka dai za ka ga to Allah tabaraka wa ta'ala ya halarci rai mai haske kamar rana yanzu a magana wannan alifi cewa wannan rana ta waje idan an dawo cikin mu kuma shine ranmu shine shine shine ranmu to ramu ko daga Allah yake ranar nan daga al'arshi take ramu ma ya fita ranar daga al'arshi take ramu daga Allah yake daga al'arshi daga Allah take mun fi ramu ya fi kusa da rana a kan sassan da duka ba gida to shi ne hasken rana to sai Allah ya halicci zuciya ita kuma ya tsarkake ta ya tace ce da za ta iya karɓan wannan haske na rana ita rai ne yake mata caji ita zuciya Allah ya halicci zuciya ba to ya tace ta ita take ita ce kuma wata a cikin jikinka zuciyanka saboda wata wannan hasken ba nasa bane daga rana yake dauka shi wata kaukabu ne ba kamaru bane shi ita rana din ce kamaru tana daga cikin watanni na sama sai dai kuma babba ce da Allah ya ba ta wannan abubuwa amma za a iya samun jikin da ya fi tafi zama amma dai kuma Allah bai ba shi wannan haske ba duk gaba ki da amma kuma yanzu zo Allah su waye su murmi su waye su wata din wa'annan duk kawkabu ne wanda suke kaukan haske daga rana din dama ku za ga a cikin tsarin falakin rana din suke duk gaba ki da to zuciyarka kamar wata ce in take in ta kalli ranka sai ta yi caji in kai ta ibada kai zai zo je kan mai murga ta malam masallaci zuciyarka kuma kamar wata ce ita mai karɓar haske ce ita zuciya yanzu abu mai caji a yana karɓar in an ma caji ya ba da haske ko in ba a caji ba ya ba da du duk da baki da so ita ranka za ka ga kuma akwai wani abu da zai zamanto yana da abu biyu zai iya ɗaukan sanyi zai iya ɗaukan zafi zai iya ɗaukan zafi wannan na'ura da aka saba su za ta iya ɗaukan zafi a ce wannan fulazin zafi da sanyi ne in an zuwa masa sanyi zai rike an zuwa masa zafi zai amma wanda aka saba wani fulazin ka saba masa zafi ka zuwa sanyi ya tarwata wani ka saba masa sanyi ka zuwa zafi sai ya tarwata yanzu za ka samu wani kuma wanda yana iya ɗaukan biyu to zuciya ka kenan tana iya ɗaukan haske tana iya ɗaukan duhu yanzu ranka haske ne yanzu zuciyarka ita ce wata mai yin caji daga ranka sai nafsunka kai kuma ko ka ce jikin nan ko ka ce jininka da yake kewaya wanda shi ne kai wanda jinin nan da ya daskare ko da ya da ya daina kawo shi ne nafsunka kuma jinin nan za a ga abu ne gashi kana gani gashi kana iya taba shi gashi kana iya komai kuma amma yana da sirrin rai a jikinsa shi yana ta yadda rai yake kewaye jiki yadda rai bai tsayawa yadda rai haka jinin ka bai tsayawa ko kana bacci jinin ka yana ta yawo ko kana ko jinin ka yana tawa ko ka da an ce jinin ka ya tashi kana ka mutu kai ba zuciya ba ta buga shi ba zai mutu zai fada diga da an yanka jini ya gama tsayawa shi kenan mutum ya mutu diga baki da wannan nafsu kenan diga baki da kuma jinin nan shine jikinka gabaki da shi da jikinka gabaki da kaga jini rai ne jini jiki ne jini rai ne jini jiki ne duk gabaki da to shi kuma shi ake ce masa nafsu to kuma yanzu zu shi kuma nafsu din nan duhu ne shi kuma kaka abu ja ku ce ma duhu ma hakika sa ake duk gabaki da shi kuma duhu ne shi kuma duhu ne saboda daga ƙasa aka halice shi daga naman jikinka wannan abinci da kake ci shi ne abu mai ƙara jini da da kaza Allah ya ji ƙarshe shayin mu shehu malam murtala abu sau radiyallahu ta'ala anhu ba shi da lafiya likita ya kwanta asu likita to likita ya ce to yanzu malam an je gida sai aka cin abu mai ƙara jini shi kenan to malam ya dawo akwai babban wansa babban shehi ne babba shehi ba ba kasu bai da ce masa rabbi Allah ta'ala rubaniya ce mai zaman kanta sai dai a kauye amma ba gida shafa sai ya ce duk ya sa gaban sa gabas kasu ne baba kasu ne ke kallo da duk gaba gida ni yayi hanya yamma ka ni hanya mai sakwato da rabbi Allah ta'ala an baba kasu to wannan shehu malamin sallallahu yana zaune ya shama wa mutane ta likita ya ce in ta cin abu na ƙara jini sai ya baka sun ce sai a yi je ma miyan kuka duk samari suka kwashe da tsariya ne idan su da miyan kuka ka gani yanzu da ya kama magana ka ga muna son jinin mai ƙarfi ta shan miyan kuka Allah ba kuma ba Allah ba mai ba ga san ga abin da yake sha ne yake da Allah ya ji sadaka ya sami hukku Allah ba kuma da ko ne ku kana ƙara dinan ai sai albar da ida ai ta tunto kawai karan kashi kawai su ba abu Allah to jinin da ila yake samu wannan abubuwa masu ƙara jini akwai abubuwa masu ƙara jini da za a ce ko in kana shan su yanzu jininka sai ya karo kaga dai shi ma daga nama ya tofu daga kaza amma kuma shi ne rayuwa duk gaba gida to shi dubu da sami daga ƙasa yake daga ƙasa yake to to idan zuciyarka ta kalli ranka sai ta caji sai ta haskaka jikinka sai ta haskaka wannan jini za ka haskaka jikinka sai kana ibada kana kana hango alheri zuciyar tana kudu sai alheri tana kaza kaza duk gaba gida amma idan ba ka kallon ranka ba ruwanka da wannan bangare kaza kaza sai dai jikin ka take gani sai dai wannan alam na duhu dinnan take gani shikenan ita ta zama duhu shikenan sai mutum ya zama ba shi da wani magana in ba dai abin da zai ƙari duhun nan ba abin da zai kaza din nan duk gaba gida haka yanzu wani ka tsaya kana magana zancen suruhi ma ga wani da me yake cewa ne duk gaba gida duk da yake cewa ne to wannan kenan to shi ko jikinka kuma duk waɗannan abubuwa duk gashi me yasa aka ce masa zuciya an ce saboda abu biyu su larabawa ne saboda kalbu kalbu ko mun an ce zuciya din ma zai iya ba da wani ma'ana duk gaba gida amma kalbu me yasa aka ce masa kalbu an ce saboda tana tsakanin rai da jiki tana tsakanin rai da nafsu in ta juya ita walakin na kalbi la ya zalu masiruhu ya duru da waman bai da hazai da magrama idan hala haula ruhi ko idan sara haula ruhi fa ruhu ruhu wa in hala haula jismi sawa ta jassama duk gaba kaga zuciya take in ce wajen rai rai ce tana iya daukar biyu da aka sake ya saman in ta yi wajen jiki to tunda tana tsakaninsu sai aka sa mata kallu ita ce zuciyarsu ko ku a'a saboda jujjuyawarta ka kallu binta saboda jujjuyawarta shi ta aka sa mata kallu dama da haka Allah ya yi ta su naubari abu ne sai dai ya juya ba ka yi zaunar da shi ba sai dai ya tuntune da dinka baki da to wannan kenan to kai ma ga rana ga wata a jikinka sannan kuma ga sauran kauni to ya ba da fa'ida wannan duk gaba gida shi ma wani shehi babba yake faɗa yake cewa na daga sufaye yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya arifi a tsakanin haske biyu arifi ba zai tashe du da'ima a cikin haske yake jujjuya sai dai da gangan kuma Allah kiyayen ya sauko wa kansa ya fita daga duhu ya shiga ya fita daga haske ya shiga duhu amma ba shi da duhu Allah ya sa arifi a tsakanin haske biyu masu haske kuma shine hasken rana shine hakika hasken rana shine hakika wannan shine haske tabbatacce shine haske zati mai zaman kansa wata Allah lahu nura yashi bihi fi nas Allah tabaraka wa ta'ala sanya masa haske da yawo da amma kana mayyitan fa ahyaynahu wata Allah wanda yake matacce mahjubi ne rufe rub amma ya haɗu da manzo Allah alfati da ma ubliga ya ta buga salatin fati alfati da ma ubule ka manzo Allah kenan sallallahu alaihi yanzu alfati ya buɗe masa wata Allah na hudura muka sanya masa haske ma'ana shaqra na rana wata Allah shamsu alaihi muka sanya masa ma'arifa yamshi bihi fil nas gashi yana tafiya da shi a cikin mutane kan kare amma babba yadda ne ya dan buɗe shi saboda gas ne Abu Hurairah ya ce in na ɗiga muku shehu ya kare Abu Hurairah sai na biya ce ga shi a fasar baka inda zan sashi abdullahi bin abbas in na fasa wani haifu ku yanka sai da abdullahi ne ya ce in na faɗa haifu ce ni bai bautar gunki ya ku yanka wannan irin ilimi ne kuma shi ne shi ne tauhidi sosai a kuma kowa kuma magana su ji iri ɗaya magana su ji iri ɗaya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dai ku yi magana da mutane gwargwadon hankalinsu ba ku tafi magana da su da magana gaban hankali na gaban hankali ko kuma kai magana gaban hankali ko kuma zai da baki da na farko ne ce kai mahaukaci sannan kuma kowane suna ma ya zo bakin su su buga a maka to gashi arifi rana din nan shi ne hakika a wajensa ga tana a cikin cikin jikinsa wata kuma wanda daga ranar ne yake ɗauka shi ne shari'a shi ne shari'a arzi ne ba ƙa'i ba wai yake nan abinda alhamdulillah wanda ba sai ina aka sa gaba ba ake nuna musu ai ka yi ba ƙa'i ka yi shari'a ka zama ajiba kai zama ka ka dawo haske ka dawo gidan hikima na Allah ko Allah ba alhakimu bane kai a wajen ma'ana Allah alhakimu ne ko kai kuma arifi ne abdul hakimu ne kai kuma ko to tunda abdul hakimu ne abdul hakimu ne na ruwanta da ya ce zai faɗa da kai kamar kan kuma Allah ba hakimu bane zai ga baki da hakika ga ta nan gaskiya ne zatin sa gaskiya ne hakika sa gaskiya ne shine awwal shine akim shine zalim shine batin gaskiya ne shine haqqul mubin duk ga ta nan gaskiya ne ha kuma shine rabbul alamin alhamdulillah rabbul alamin kuma shi ma gaskiya shi ma gaskiya ne nan kuma gidan hikima ne shine alhakimu tabaraka wa ta'ala duk gaba gida kuma kai ma da za a barka kai ma ba ka iya tafiya a wancan bangaren ba za ka za ka ma wani ya make ma wani maka ce a yasa Allah ne ya yi kaza ka yasa sai an tafi kotu yanzu aka duka sai an tafi kotu ina kai na zan sai an tafi kotu kai ma ka zo gidan hikima din kenan tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya sa hasken wata shi kuma hasken shari'a ne shari'a duk gaba ki da shari'a daga haƙiƙa aka tsago ta hikima ce ta haƙiƙa duk gaba ki da shari'a ma'ana shar'u shari'a shi Ibrahim radiyallahu yana cewa idan mutum ya hau kan shari'a yana tafi in kana bin shari'a sai ka juya da kai sai ka juya da shari'a shar'u yanzu ka juya shi sai ba ka arshu arshu shar'u arshu in kana bin shari'a kana bin shari'a ka juya da kai kai ka al'arshin Allah Qur'an nan an ce eh yana hannun ɗaya yana hannun rabbul izzati in kana hawa kana aiki da shi kana aiki da shi kana kana kana aiki da sai ka sadu da Allah duk gaba gida kaga yanzu shari'a ce matsatsali to ashe daga shari'a kuma in malami na Allah ko mai hikima ko wanda yake da izini ya yi magana idan da zai ma magana shari'a hakikan sai ka ji daga shari'a sai ka ji shari'a a sarari duk da baki daya sai ka ji shari'a a sarari to hasken wata shari'a hasken wata domin su kafirai sun faɗi sun tambayi manzo Allah ya tsaro naka an shahar al ko ko sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko bangaren wannan bangaren su arfan sun ta dole shari'a ne ya tsaro naka an shahar al-haram ya tsaro naka ya tsaro naka an la qul hiya mawaqitu lin-nas wal-hajj suna tambayar ka ko me yasa wannan jinjirin wata ya fito kan karami dinga girma ya dinga girma ya cika ya sauya sauya sauya maganar manzila sai Allah ya ce musu yanzu dai ban zancen wata gaya musu iya mawaƙitun linnasi lokututtuka ne na mutane lokacin aure lokacin sallah lokacin biki lokacin kaza lokacin zaman lafiya lokacin fitina lokacin yaƙi Allah ya kiyaye mu lokacin kaza lokacin kaza lokacin da ake a wannan kaza kwana kaza akai kaza akai kaza ko da mawaƙicin linnas kuma za mu yi sallah kaza wal hajji kuma lokacin hajji ne lokacin hajji kuma mun ka dubu musulmi duk shari'ar mu da wata take tafiya larabawa kirgin su da wata suke tafiya gashi muna cikin watan azumi muna sai Allah ya karba mana ya nuna mana karshen sa lafiya kaga wata watan azumi mu ce watan hajji watan maulidi watan da zan fitar da zakka watan da zan yi kaza watan aure na wata wata wata wata duk gaba duk gaba ki da su kuma nasara da shauran al'ummatai su kuma da rana suke kirge da rana suke kirge duk gaba ki da da haka na wata yana canza na rana bai canza ba amalin da wannan duk gaba ki to kaga ma'ana wata da an ce shari'a ne da kaza kaza a zahirin ya baya da ba za ka ji an faɗi zatin ba sai ka da za a yi ma bayani sai kaga zahirin ba haka ya baka to wata kuma shari'a ne to idan rana ta zo idan rana ta zo a alifi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa tauhidin sa sanurihimu ayatuna fil afaqi Allah ya yi masa tauhidin sa a afaku duniya sasanin duniya Allah ya yi mar tauhidinsa a cikin jikinsa duk baki ɗaya har ya ga shi shi bawan Allah nan ya ga rashinsa ya ga samuwa Allah tabaraka wa ta'ala a yanzu yanzu aka ji yayi tauhidin bishiya annabi Musa zai za ka ji inna ya Allah la ilaha illa tauhidin bishiya annabi Musa kenan duk baki ɗaya saboda ya ga gaskiya kuma shari'a ta karba shari'ar da ta karɓo tauhidin mutumin da saboda ya ga raƙuminsa ya ga abincinsa ya ga ruwansa da ya gudan masa a sahara yanzu ya dawo ya hau kan raƙumin zai gode wa Allah yace ubangiji kai ne bawa na ni ne ubangijinka zai yi godiya ne wannan wannan saboda tsabar farin ciki ya kwashe shi shari'a har ta dariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai irin wannan kwafa manzo Allah ya dariya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace kun ga yayi kuskure kun ga yayi a shi ne bawa ubangiji to wannan arifin ba abinci ya gani ba ba raƙumi ya gani ba ba ruwa ya gani ba jamala da jamala da kamala Allah ya gani dan ya ce ba komai shi Allah shari'a ta ki dariya ta ki karba a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji mutum ba shi da lafiya yana nishi ana ta damun sa kai ka cika raki kai ba za ka gano Allah ki ta shi tasbihi yake in nishi nan da yake Allahu ba in nan da yake Allah inna gara Allah ko diga baki da to ga su da kaliba kuma su arfan su kansu saboda girmama shari'a din nan saboda girmama hikima ba su yarda da Ka'aba to idan ranar idan gari ya waye ana rana ta tage to shikenan sai ga arifi yana tafiya a cikin ranar hakika yana tafiya a cikin ranar hakika duk gaba ki kuma ya san wannan rana ta zaki ce ba ba wani abu ya ba ta haske ba duk gaba ki da haskenta ne kauraro kaukabu ne ha- na jimu ne haskenta na jikinta ne duk gaba ki da na jiki da na duk gaba ki da haka idan dare ya yawa arifi kuma idan dare ya yawa arifi ya dawo ba ƙari dare ya yi masa yawa alibi ya dawo bakari kuma shi kenan sai ya ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa sai ya dawo shari'a duk ga baki da falama janna alaihi sai ya dubo rage kaukawan ala azara yanzu kuma in ya dawo bakari zai dawo komai ne billahi zai ga komai ne ya tsaya da Allah Allah ne ya tsaya da zatinsa duk ga daya za shi kowane ya bawa eh, daraja ya ji tsoron abin tsoro dan zai ganin ba dan wannan abin da yake tsoro ba dan kudura Allah da take cikin wannan abin tsoron ya ji ya so abin da yake so dan jamala Allah da take cikin sa ya gudawa wancan dan da amma Allah ya fada wa uzu bika minka za mu shi sana tauhidin Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shi ba yana tsoro ba yana tsoron abin tsoro ne dan wannan abin tsoron nan bai isa ba abin tsoron nan bai isa ba duk gaba gida yana jin abin tsoro don tsoron Allah don tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da da ga ga Ali yana tsoro irin kowa ya fi kowa tsoro ma saboda shi ba abin yake kudirar da take bayan abin yake tsoro duk gaba gida ya fi kowa tsoro duk gaba gida in kai Ali ka ka dinga tsoro irin wannan ce ka a yanzu ma za ka ga tsoro duk shin Ibrahim Jalla ya ce ka ji tsoron mai tsoron Allah saboda addu'a in ya karta ma wata addu'a sai an tauna ma ruwa ka ji tsoron mara tsoron Allah shi ko saboda zuciyar ta ga kashi shi bai ce in mutu yau kai tsaye ba shi bai ce ma in mutu shi kuma bai tsoron Allah bai bare bar kai duk gaba gida to duk wa'annan biyun jalala ce da jamala dukkan guda dukkan tsoron su barka tabo su karka taɓo mai tsoron Allah karka taɓo wanda zuciyarsa ta ke kashe bai tsoron Allah shi ma ya ke ta mutuncinka ba ba komai a gaban su duka kuma tun da shi ma jalala ce kai kai ta addu'a ma kai ka ga ma kamar ƙarawa kace duka ba ki da ka zama dai kai kana safa da marwa da'ima tsakanin jamala ta Allah da jalala duka ba sai kai kamala duka ba ki da to arzikin ya dawo daren shari'a kuma sai ya haskaka da wata duk da baki da sai ya bi shari'a ya bi komai har yau dai akan hakika yake yanzu wata bayan hijabi duk da baki da yanzu a cikin alam na hikima yake duk da baki da za ka arziki shi ba shi da asara ko ina ta juya masa haske ne in rana ta juya masa haske ne in wata ya juya masa haske ne in dare ya mar haske ne in rana ta yi mar haske ne Allah ya samu daga cikinsu barka annabi sallallahu alaihi wasallam sabida yana idan tajalli ya bayyana a gare shi na Allah ta rana ta take kenan to shi kenan idan kuma rukuwa ta faru gare shi daga Allah tabaraka wa ta'ala dare ya ji gaba kida shi ma da tazallin haske ne na Allah na shari'a duk gaba kida da da haka zuciyar arifi take ta yawa a wannan tsakanin ransa da asraran shari'a duk gaba kida wannan kenan to shi ma ya ba da fa'ida kwarai da gaske Allah ya saka masa ya ba da fa'ida kwarai da gaske sai wani kuma yake cewa kai sani cewa yadda ka ga Allah ya sa ranar wata ɗin nan ya sanya shi goma sha biyu inna idan ta shuri inda Allah ne isna ashara shi kenan ita wannan ma'anar wata goma sha biyu nan idan muka dawo jikinmu kuma idan muka dawo wa fi anfusihim idan muka dawo fi anfusikum din ma zai gaba gida yana cewa kai sani wannan sha biyun kewayo ne na da'ira muhammadiyya haka da'ira muhammadiyya take kewayawa ita ma sha biyun nan ji shi Allah ya saka mana da alheri duk gaba gida Allah ya sa mu fahimci abin da yake nufi kewayo ne na da'irar Muhammadiyya. Don haka da'irar Muhammadiyya ga arafai suna ce mata kewayen wata duk gaba gida. Don haka Allah yake inna ita ta shuhur inda Allah ita na ashara shahara. Tambiya don faɗakarwa ne ga arafai waɗanda suka san waɗannan kewayen kewayo ne na da'irar Muhammadiyya masu bautan Allah wa'anda ayoyinsu ayoyin wata ne kaga yanzu wancan kuma suna cewa fassarorinmu kala kala karatunmu ka- amma dai ma'ana ɗaya muke ne wanda bai sani mai zai shi wancan ya ce kaza wancan ya ce wani wanda ya a duk gaba ki da duk wanda ya ya karanci mazayar tun daga farkon ta har ƙarshen ai ya ga haka kan sunansa kaza can sunansa kaza can sunansa kuma duk shi ne a da'irar rai sunansa kaza can sunansa kaza can sunansa can da zuwa ku ba da hanya ku ba da hanya To, a- in ka duba da'irar ruhi, To, haka idan ka duba da'irar ruhi za ka can sunan sakara, can sunan ka- duk abu ɗaya ne. Hakan ka duba da'irar nafsu, can sunan sakara, duk ɗaya. Hakan ka duba da'irar kalbu, can sunan sakara, can. To, shi kuma ga shi kuma wannan arifi abin da ya gaya mana cewa su Muhammadiyai da'irar su ta wata ce. Me yasa yake ta wata ce? Saboda iliminsu da mukamansu boyayye ne. Rana ita ce a waje. shi kuma sai ya juya abu shi kuma rana ita ce a waje Ra- rana ita ce a waje za ka iya yawo a ciki kuma kamar ya yi gaskiya ta wani waje rana ita ce jamala in za ka iya yanzu za ka iya tafiya ko ina ba ka ji tsoro ba ba ka ji tsoron faɗa rami ba ba ka ji tsoron taka ƙarfin ba ka sabida ga rana a waje amma da daddare an ce ka shiga wani waje ko ba tsoron wani mutum ko ba tsoron aljani ba shi kansa daren abin tsoro ne shi kansa dare jalala ne shi kansa abin tsoro ne amma rana kuma jamala ne duk da yadda muka ɗauko karatu da shi eh, akwai juyawa ɗin ko yawwa duk ga baki da dare da mala ne rana ce abu. to shi ma haka ya faɗa saboda hasken wata da komai dare a ɓoye yake duk ga baki da wannan haske ne na can cikin zuciyarsu duk ga baki da amma rana kuma wannan abu ne da yake waje To, me yasa Allah ya ɓoye hasken wata, ma'ana ya ɓoye da'irar Muhammadiyya, duk ga baki ɗaya yanzu duk wannan zaurancen zancen rahama da muka magana ta ake, saboda girman sha'anin hadaran manzon Allah, sallallahu alaihi wasallam, saboda girman sha'anin da ɗaukakanta duk ga baki ɗaya. mun san shari'a a sarari mun san shari'a a sarari mun san wannan komai na zahiri ga shi a sarari amma girman annabi sallallahu alaihi wasallam da tsarkinsa da tajalliyoyinsa da ra'amarsa a ɓoye kuma ya fi wannan na sarari da ya bayyana ya fi wannan na sarari da shi da kansa yake cewa da sayyidina Umar ya Umar a tajjalli ma ana Umar ka san ko kowa ya in dai wannan zahiri ne sai na Umar ya san wannan sirikinsa ne ma sallallahu alaihi wasallam duk gaba ki da amma yanzu kuma ka san wannan tafiya ce kuma ta da'irar faɗi shi ma wannan alifi ya bada fa'ida duk gaba ki da sai shehi babba mafi girma muhiddin bin arabi shi ake da shekul akbar ba komai da an faɗi haka Eh, saboda a majazi ake faɗa amma al-akbar Allah kamar a ce alƙalin alƙalai wai alƙalin alƙalai Allah hakamul hakimina a kuma ba laifi da an faɗa wa wani al- halitta majazi ne ba hakika ba a ce alƙalin a ce sarkin sarakuna wai sarkin sarakuna wai maliki yau din Allah sarkin sarakuna amma ba laifi da an gaya wani majazi ne duk wannan yana da cikin irin maganganu da da aka duba hakikanta zai zama rikici amma kuma a majazi ba komai dan an faɗa duk gaba ɗaya to shehi mafi girma in ka je sufaye sun ce shehi mafi girma shekh al-akbar shine muhiddin bin al-arabi hatim radiyallahu ta'ala anhu. to muhiddin bin al-arabi hatim shi ma ya faɗa ya ce wannan manziloli na wata ɗin nan da muka yi da Allah yake ya gaya mana karatunsu duk ga baki ɗaya martabobin wata ɗin nan ishara ne ishara ne zuwa martabobi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ishara ne na farko, ishara ne zuwa martabar rububiya. Martabar rububiya, shi wata wannan na zahiri yana shiryar da arufai rububiyan Allah a batini kuma a cikin nafsus rububiyan Allah wannan rana kuma ta zahiri ita kuma tana shiryar da arufai zuwa martaba uluhiyan Allah uluhiyan Allah to wannan kenan ike wa a cikin martabobin kaunu kuma mun fito da kaunu kaga yanzu nan wajen magana a zalafi da rububiyya uluhiyya ma'ana ahadiyya da wahidiyya kaza kaza kaga ya yi shiru ma da wani abu a gaba hadarar zatin Allah tabaraka wa ta'ala to idan an fito a cikin kaunu kuma gidan hikima na Allah nan mashiya Allah ne idan an fito kaunu kuma gidan hikima na Allah tabaraka wa ta'ala inji muhaddin bin arabi yace idan an fito kuma kaunu wata shi kuma ishara ne zuwa rai rana ishara ne zuwa sirri sirri ko gaba yake da ruhi gaba yake ko wannan martabobi guda biyar nafsu qalbu aqalu ruhu nafs sirru sirru duk gaba ki da to da haka shi ya shi ya fara yace ruhi muqamin wata ne rana muqamin sirri ne saka ce a wancan arifin yace rana ita ce ruhi wata kuma shine kalbu yana yin magana wajen ɗaukan caji da kaza yanda ya faɗa ɗin haka wanda ya faɗa sai dai yanzu wajen wajen kal wajen kalbu din wajen ruhu din can shi ma zuwa hiji ya ajiye zuciya a wajen har yau dai haka ne sannan wajen ruhi din can mujin ya ajiye asirru a wajen duk abu ɗaya ne sai dai sunaye ne suka suka bambanta ga wanda ya san abubuwansu da abu ɗaya ya faɗa yau ba to yanzu in an fito wata yana nuna rai rana tana nuna sirri ita magana ta ne sannan yake cewa wannan harfofi na wannan harfofi na zahirin jiki waɗannan abubuwa duk gabaki ɗaya na kaunu ɗinna haka idan aka zo zahirin nafsu waɗannan abubuwa duk da muka faɗe su ɗinna na jiki ɗinnan duk gabaki ɗaya saboda sai da Allah ta baraka ya faɗi sama da buruju sannan ya faɗi siraju sannan ya faɗi kamaru munira duk gabaki ɗaya to yanzu muka zo zahirin jiki jiki yana da zahiri yana da baɗi tun da wafi an fusiko wafi nafsu duk gaba gida to yanzu muka zo zahirin jiki shi ake shi ake cewa nafasir rahamani nafasir rahamani wannan kira ta kaunu wannan rahama ta ainin rahama din da ta bayyana komai ya faru daga kofar rahaman Allah duk gaba gida saboda yana daga tajallin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sallallahu alaihi wasallam da ahadiya ba ta bar komai ya faru ba da ahadiya ba ta bar komai ma'ana ta babu karaitaka da ba ta bar komai ya faru ba sai komai ya faru da wahidiya na Allah ya masu kansa da sufofi da kaza da kaza da kaza. Hadisin da zai ɗan yi mana bayanin nan wajen da Allah yake cewa rahamata ta riga fushina sabakar rahamati ga babi sabakar rahamati ga babi ma'ana ta riga ta fitowa ta riga ta fitowa ta riga ta kaza kaza rahama Allah ta take jalalarsa jama'a Allah ta take jalalarsa duk cikin ba namu a ciki duk ga baki da baki da haka iya faɗa duk ga baki da kaunu ta bayyana ba da haka ba da sai shi ta zamanta a cikin adam amma fa a habautu da san Allah da kaza Allah tabaraka wa ta'ala wannan babban abu da haka manzo Allah ya zama rahama a hakikan da ta dan haka ya zama rahama duk gaba kida to wannan halitta duk gaba kida shi su bai suke cewa nafasur rahmani yana ga ga iska za ta fito a cikin hancin ka yadda ka ga iska za ta fito a bakinka amma kuma ta zama harafai ta yi magana yanzu wani abin da yake fita daga bakin mu iska ce amma yanzu ta fito ta kai ta fito da harafi ta yi magana ka gane me nake ka ga yanzu kuma sai iska ce ta fito daga baki na amma da ta fito ya ta zama kalma sai ta zama kalma har aka rubuta ta har aka yi kaza kaza to shi ko rabbul izzati iradarsa in ta fito sai ta zama kalma in ta zama kalma din ne ta zama halitta irin gashi nan annabi isa sunansa kalma wa kalimatu wa alqiha ila maryam annabi isa yana kowa ma kalma Allah ne duk da haka da teku da duk tekun ne ta zama a tawada duk bishiyoyin duniya su zama alƙalami ma ta rubutun kalmomin Allah ma na fidat kalimatullah halittar halittar Allah ba ta ƙare ba amma dukkan su ba kunne kunne daga dan an ce nafasu shi an ce nafasu mu ne in an zo wajen mu yake numfashi amma shi kuma wajen Allah tabaraka wa ta'ala tajallin Allah inda ya dace da girman Allah tabaraka wa ta'ala subhanallah da abu ya ga in amma bayanin sa ba wani abu ba ya riga to wannan kaunu gabaki daya numfashi ne na rahaman Allah na sifar rahaman Allah na hakika muhammadiya dama da rahama Allah wai da wa man rahman usjudu lir rahman dama har ma Allah ya ambace mu ibadur rahman dir rahman rahman da ana magana da su a cikin wannan sura ta Qur'ani dama daular ibadun rahmani ce qur'ani kake musu magana kuma da me da wanda aka sauka wa qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaba ki da ko ko zahirin qur'anin qur'ani da batinin sa qur'ani da batinin batinin sa ummul kitabi duk abin da take mana magana a cikin to yanzu idan ka duba na fasur rahman wannan tajallina al-fatihi lima ubulika manzo Allah sallallahu alaihi shine mabudin abin da yake kulle kaunun nan gaba ɗaya a kulle take a cikin kanziya ta Allah duk gaba kida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude su to suke to wannan big bomb da aka yi wannan tarwatsewa babba da aka kaunu ta tarwatse take ta fadi take ta me ya tarwatse ne tarwatse bature bai hayo bai san wannan ba mu ko mun sani kanziya ce rahmaniya Allah ce duk gaba kida hakika muhammadiya ce ga tana duk baki ɗaya hakika muhammadiyya ce ta abu dan mahajjubi shi jikin annabi yake kallo kawai wannan ba a magana da shi wallahi alai ko jikin manzo Allah ya fi karfin hankali ya fi karfin dan adam dan adam ya san ba irin jikinsa bane wani kuma abin da ya kuya a wannan jiki abin da ya kuya a wannan jiki sai dai ka autar buka Allah shehinka albarkarsa kai ka samu abin da ka samu duk abin da jauhara ta faɗa Allahumma salli ala ainin rahmatir rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqqiqatil ha'idatil wa kadhil qul wal ma'ani wa nuril akwan mutakawwinatil adami sahibil haqq rabb البرق الأصائم الظل الأرباح المالئة لكل متعرض من الظهور والأوان ونورك اللامئ الذي ملأت به كونك حائطا بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تجلى منها أروش الحقائق عين المعارف الأقوال صراطك التام الأقل اللهم صل وسلم على الأرض الحق بالحق الكنز الأعظم إفادتك منك إليك إحاطة النور المقصر أمام جمراتك صلى الله عليه وعلى آله ثلاثا تعرفنا بها يا الله كسرد مش حي ولا سان شبا duk wannan abin da aka faɗa ba a san shi ba duk wannan abin da aka faɗa jama'a ta ga ayyo ba a san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya ce wa duk wanda ya duba jawharar nan ya san Shehu dan shi ne cikamakon waliyai saboda sanin sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana makaman wani take nan duk gaba gida to har abin da ko manzo Allah shi ya bashi kyautar jawharar ta kamali to hadith da haka sallallahu alaihi wa alihi salatan tu'arrifuna biha iyyahu har wannan abu da muka ramana a rubutu ba san shi ba sallallahu alaihi wasallam to kaga to idan muka duba na fasur rahman kuma rahmani kuma yanzu manzulolin wata din nan guda 28 nan da muka yi magana da su din nan duk gabaki daya su ma ga su a gidan ta'ayyunatu a gidan gani ga su a kaunu ga na kaunu mun gani sannan a zahirin nafsu ma ga, ga su na farko dai wato nan wajen zai yi maganar nisabu kayyar rikitar da mu zai yi maganar nisabu a iya irin ibararsa fasararsa shi gaba da ya ce na farko yace na farko al-aqalul awwal hankali na farko ya faɗa haka hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai inda sunanta aqalul awwal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aqalul awwal hankali na farko ba wannan hankali da yake cikin kanmu wannan hankali da yake cikin kanmu haske ne na wancan hankali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa yake da suna hankali a nan wajen saboda shi ya fara hankalto mana Allah shi ya fara sano mana Allah shi ya fara kaza shi ya fara hankalto mana sannan ya zama a kalamul a'la alkalami babban da shi ya rubutu a launin mahafuzi ya rubuta abin da zai abin da ya faru da abin da zai faru da kaza kaza launin mahfuz din nan duk abin da aka faɗa yana nan in kai kuma ajibi Allah ya bude ma sai ka ga duk kaunin nan launin mahfuz ce duk gaba ki da duk kaunu gabaki ɗaya launin mahfuz ne kuma duk kalamul ala ya rubutu a cikinsa tunda mu duk kalma ne duk gabaki ɗaya ma'ana duk kaunin nan gabaki ɗaya kalma ce ma'ana shi suke ce waje kuma numfashin rahmaniya nafasun rahmaniya to farko abin da manziloli ɗin nan in an dawo cikin nafsinka yanzu ga akalin ga akalin awwal hankali na farko sannan nafsul kulliya nafsul kulliya sannan ɗabi'a kulliya ɗabi'a kulliya sannan haba'u waɗannan burjai ɗin duk gaba gida sannan shakalul kulli sannan jismul kulli sannan ka zo al'arshi ka zo kursiyu ka zo falakil atlas wannan tsarin na rana da muka yi duk waɗannan taurarin suna ciki falakil atlas kenan duk gaba gida wannan tsarin na rana duk gaba gida sannan ka zo saman kiwan sama'u kiwan kiwan asalinsa kalma ce ta farisiya ko ta turkiya ma'ana zuhal sauraron zuhal shi suke cewa kiwan sannan ka zo saman kiwan ma'ana zuhal da muka yi maganar sa jiya kiwanu sannan ka zo mushkari sannan ka zo murre sannan ka zo saman rana din sannan ka zo saman zahara sannan ka zo saman kudari sannan ka zo saman wata din sannan ka zo unsurin nadi wannan sinadarai da aka na nadi din sannan ka zo na hawaki na iska sannan ka zo na ruwa din sannan ka zo na turbaya da muke kai sannan ka zo na ma'adinai duk wannan numfashi ne na rahamaniya duk wannan tajalli ne na rahamaniyan Allah na sifar rahaman Allah tabaraka wa ta'ala sannan ka zo ma'adinai sannan ka zo tsirarruka sannan ka zo dabbobi duka na ruwa da na tudu din da wa'anda suke rayuwa a ruwa da wa'anda suke rayuwa a tudu ana ce musu barmaiya wanda suke rayuwa a ruwa da tudu din duka ba gida sannan ka zo dabbobi sannan ka zo mala'iku, sannan ka zo aljanu, sannan ka zo mu ‘yan adam, sannan ka zo matsayi, matsayin kowa, matsayin wa'annan abubuwa duk gaba gida. Sai yake ga manziloli a nan, na fusan abu, duka, jiya dumin yi bayaninsu. Ice to wa'annan ɗin nan kuma, idan ka duba su kuma abin da yake karɓansu a ruhi su kuma abin da yake muƙabala da su a ruhi su kuma sunayen Allah ne su kuma na sunayen Allah ne kaba yake muqabala da su a ruhi duk gaba gida wa'anda ko ba san zantan sunayen Allah sai kowanne kowanne daga cikin akwai mala'ikan da aka wakilta masa duk da wannan tunda ba wani sunan Allah da shi kuma ba shi da wani mala'iku wani mala'ika na ruhani da wani aljani na jismani da wani dan adam na insani da yake ala da alaka da wannan suna duk gaba ke za ka ga wajen sun shiga halwa in su duk sunan da suka rana za ka sun haɗa ruhanin suna da aljannun suna da ɗan adam ɗin da ya zama shine bawan wannan suna ɗin kamar yadda ana cewa wanda sunansa Abdullahi yana da rabo a cikin wannan suna na Allah na Latif da zai dinga hudun sa yana da rabo a cikin Abdul Razzaq yana da rabo a cikin wannan su Abdul kaza Abdullahi yana da rabo a cikin duk sunayen dinga wasan da shi Abdullahi da dinga baki da to yanzu kowanne muka faɗa yanzu sunan da yake muƙabala da aqalu din can na farko shine sunan Allah al-Badi'u Allah mai kagar halitta, mai kagar halitta, saboda Allah ya kage halitta ne da wannan akalin alatin. Allah ya kage halitta ne da rahamarsa. Halitta ni tafka ce koyayya ba a san ba sai na so a san sai na halitta halitta da wannan halitta aka sani. Masu isabi suka ce to fa bi din nan ha tamanin ba biyu nawa kenan tamanin da biyu ya goma casa'in da biyu kenan mun jaye arba'in ha ƙarami takwas mun jaye arba'in yanzu tamanin da takwas ga dal kudu an ɗora ya zama goma sha biyu kenan an ka ɗora kan tamanin ya zama tasa'in da biyu a shekar bi muhammadu da muhammadu aka sani sun burge shi ko arabi ya san abin a hakika yadda yake har a yan sabi sun san wannan ba zai dinga baki ɗaya to da wannan akala to nan farkon sunan da yake mu'amala da farkon can waya sunan Allah albajibu Allah wanda ya kaji halitta Allah wanda ya kaji halitta duk gaba kiya akwai wani abu mai dan ban dariya a nan wajen gani mutane kirki ba sa so a ce musu yan bidi'a ne sunan mu kenan ko yan bidi'a wannan suna ne mai kyau dan bid'a wannan suna ne mai kyau duk gaba gida wannan suna ne mai kyau duk gaba gida suna ne ma mai ban mamaki ma'ana dan bid'a wanda ya kago wani abu wanda babu shi shi ya iya zuwa da wani abu da babu shi yanzu Allah tabaraka wa ta'ala a sunansa na badi'u ma me fasara sa kenan wanda ya kage halitta ko ko wani yayi ya kwaikwaya eh to Allah albadi'u ne tabaraka wa ta'ala tunda shi ya go halitta ba wani ya gani ba kafiran maka da suke ta yaƙi da mazala mazala ce ma kunci bid'an min ar-rusuli ni fa ba wani sabon abu ne cikin ma'aika ba yanda ma'aika suka zo haka na zo duk gaba ki daya yadda ma'aika suka zo haka na zo shi nan saboda ya ba su amsa duk da baki ɗaya duka to Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kago to ma'ana bid'a an an ce bid'a tana da ma'ana biyu akwai bid'a a yare a yare bid'a a yare wanda ya kago wani abu da ba shi duk wannan kira ya kira ya na duk wannan abubuwa technology da ake duk wanda suke technology na sunan su yan bid'a wanda ya mana jirgi wanda ya mana mota wanda ya mana babur wanda ya mana kaza kaza kaza abin zaki ne ko abin yabo ne ha to duk wannan duk wannan sunan sa dan bid'a wanda ya mana jirgi wanda ya mana babur wanda ya mana kaza wanda ya mana Allah ya ta kara su kullum ni mota ne kullum wani sabon technology ne gashi na yana abu sabida ne shabda na shola yana cewa duk in arifi ya ƙara matsawa a hadaran Allah wannan a koya ne sai Allah ya fito da wata sabuwar kira a waje duk abin da ka gani a waje albarka ciki ne duk gaba ki da dawaitu sahatu tariqa ila alhaqi sai ga jirgin sama yanzu mai dawaitu jirgin sama ne a koye gausi haka ga jirgin sama na a zahiri in ka karyata wannan na koye sai ga amma na zahiri ba duk gaba gida to ɗan bid'a kuma bid'a kuma a fassara ta addini wanda ya zo da abin da ba shi da tushe a Qur'ani ko ba shi da tushe a a cikin hadisi wannan addini ya fassara wannan wannan shi kuma fassara za a ce lugatan kaza istilahan kaza sallah sunanta addu'a addu'a a yare amma a yaren addini kuma a fassara ta addini sallah ita ce mai wannan ruku'u da da karatu da kaza da kaza kaza dan bid'a a yare suna ne mai kyau kowa ma an bid'a ne a yare in yana da ilimi yana da hankali yana iya zuwa da waɗansu abubuwa ƙwarewa da sana'o'i da kaza kaza wannan yabonsa aka duka a addini kuma akwai mai kyau akwai mara kyau duk wanda ya kago wani abu a addini yana tushe a qur'ani yana tushe a hadisi mai kyau ne ba sunan sa bid'a ba sunan sa sunna man sanna sunnatan hasanatan sunan sa sunna in mutum ya ce ma ɗan bid'a ya yi laifi a wajen Allah sai dai in ya ce to yare nake nufi a yare ake nufi amma shakatar sun zo kowa ɗan bid'a kai kun kana jin tsoro ka baka san karata ai bai banka akai ai ya banka akai duk ga baki da to kaga farkon suna a wannan tafiyanni inna na fasir rahamani suna albajiri Allah wanda ya ƙagi halitta daga babu, Allah ba wani ya mazane ba, Allah ba wannan kenan. Kuma Allah shi ya karantar da mu komai, shi ya saukar da ilimi, shi ya saukar da komai, komai in za a ya dace a shirya shi, duk ga baki ɗaya. Wannan halitta ga baki ɗaya da ta zama numfashin rahananiya ɗin nan duk ga baki ɗaya, ai duk ga ta nan kuma a je a wahidiya, ai tana so kuma. ai tana so kuma duk da baki ɗaya. To kaga wannan kenan. To a wannan suna na Ubangiji albasiru. Sannan kan dubu na biyu kuma da aka faɗa a can sunan Allah da yake muƙabala da shi alba'isu. Alba'isu. Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake tada halitta. Tashin halitta duk da baki ɗaya. Allah ne taso Adam ya taso kaza ya halicci kaza ya halicci kaza albayis duk gaba ki da sun ce wannan mun sha faɗa sun ce Allah da hikimarsa ya rufe wa'annan abubuwa da wannan kauri da wannan halitta da mu duk gaba ki da wanda Allah ya yaye ma wannan halitta sai ya ga kudura Allah sai ya ga kudura Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malu sai ya ga kudura Allah in ya ga ƙudurar Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dogara ga Allah sai ya yi haƙuri duk ko masu yana sun ko me ya san daga Allah ne sai ya haƙuri saboda shi Allah ya yi masa sababi Allah ya yi masa ba zai shafi muku Allah wani ba zai kaza kaza ba shi sababin na Allah ya yi masa shi yanzu ƙudurar Allah yake gani shi ma kuma ƙudurar da yake gani akwai wani yana nan bawan Allah shi ma Allah ya yi wa wannan ƙudura yanzu kuma sifa Allah yake gani suna daga cikin waɗannan sunayen duk da baki da misali a ce ga shi an ɗora wani ya ci zaɓe misali wani ya ci zaɓe mu ya ƙasa ko mai kaza kaza wanda ya ci muke gani ƙuri'an mu muke gani da kaza sababi mu ne a zuci a idan mutum gaba gida wani kuma yana ne yana ganin um kudura Allah ce Allah dama ya riga ya rubuta shi zai ci duk gaba gida kuma wannan ce aiki to shi kuma wanda Allah sai ya yi godiya ko da abin bai bai ya bari saboda yana ganin kudura Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma wani yana ne yana ganin ai abu ma ya fi haka yanzu sifa ce kuma ta rafi'u ce aiki Allah shine ar-rafi'u mai ɗaukakawa, Allah shi ne al'u'insu mai darajawa ko mai girmamawa. Allah kuma shi ne al'uzillu mai ƙasƙantawa ko mai saukewa, shi ne alfafizu mai saukewa duk gaba gida. To shi kuma wannan in ya kalli wannan sufofi ta Allah duk gaba gida, shi kuma sai ya yarda da yin Allah wancan hakuri yayi wancan da ya ga kudura Allah sai sai ya dogara ga Allah shi ni dai na dogara ga Allah ni ba zan je ko ni ba zan yi ni dai na dogara ga Allah haka ma za ka ji an faɗa saboda yanzu ya ga aikin Allah ya ga kudura Allah shi kuma wannan da ya ga sifar Allah tabaraka wa ta'ala sunan Allah ya ga wannan suna na arrafi ne ya aiki ko ko alhafiz ya aiki shi kuma sai ya yarda to wallahi na yarda da duk abin da Allah ya yi to me eh Allah ne dama tun da kai wallahi na yarda shi kuma sai ya yarda shi kuma inda ya ga zafin Allah shi kuma sai ya tsari shi kuma bai isa bai sai tsaya ba shi kuma ko yace ya yarda ko yace ban yarda ba ko ba da al'adu ai shi ba zan can na yarda ko ban yarda ko kaza kaza kaza a'a zai gaba kida to abin da yake ba za a kira kaga yanzu duk ga zafi ta nan kuma kowanne daga ga sunan Allah da yake muƙabala da shi sannan na uku kuma da muka faɗa sunan Allah albadin boyayye shi yake ba na hudu kuma sunan Allah al'afir buruzi kenan al'afir da sunansa ƙarshe sai kuma mai sunan Allah azzahir mabayyani sai kuma sunan Allah alhakimu gwani idan ka je wayannan can da muka yi ga Allah za ga wanda shi kuma wannan sunan Allah ban yake mukabara shi sai sunan Allah al-muhid mai kewayewa kila shine falakil atlas suna Allah shine al-muhid Allah shi ya kewaye da komai tabaraka wa ta'ala diga wa kida sai sunan Allah ash-shakur mai sakamako ko kuma shi ma mai godewa bayinsa in sun yi Allah tabaraka wa ta'ala wa ma ta'alu min khairin falan tukfaru da abu da gaira alheri Allah ba zai muku ba mutunci ya ki godewa ba a bana Allah zai gode Allah ash-shakur ne yanda mu muke gode abin sa ko kuma anasta Allah ne sakamakon alheri ga bayinsa sannan Allah al-ganiyu in ka zo gaban kuma yanzu ash-shakur ina saman kiwa ne zuwa yanzu idan ka zo mushtari kuma saboda shi ma yana da Allah ta al-ganiyu za a ga wadatar Allah duk gaba ɗaya. Yanzu kowane tauraro daga cikin waɗannan taurarin, da za a zo da arzikin da yake ciki da ya ƙarfin ‘yan ƙasa mutanen duniya ina gaba ɗaya sai sun yi amfani da arziki sun bari duk gaba ɗaya. To, sannan idan ka zo falakin murzi kuma, za ka sakankance cewa Allah shine al-muqtadiru mai ba da iko a yi wani abu Allah shi ne alƙadiru mai iko ƙadiru ya fi muku tabiru Allah shi ne alƙadiru mai iko yin komai Allah shi ne almuqtadiru wanda ya ba wa komai ikon ya yi abu shi ma har yau na waye na Allah ne tabaraka wa ta'ala amma saboda sarautar Allah sai kuma ya ba abun shi ma ya yi ya san wa abu to kuma yanzu Allah a nan wajen da ya ba wancan abun ya yi sunansa almuqtadir tabaraka wa ta'ala to idan ka zo na gaban za ka tabbatar da Allah shine rabbu ubangiji sayan din addu'a din zan addu'a muna cewa rabbu rabbi rabbi ubangiji ubangiji kuma rabbu ubangiji shine mai rayanan halittansa shine da rahaman nan tasa ya samar da halittar da rahaman nan tasa kuma ike ci gaba da halittar duk gaba ke da komai za a ga ci gaba hayayyafa hayayyafa ake hayayyafa dan adam hayayyafa dabbobi ce hayayyafa kaza ga abin da muke ci muna cin numfashi muna shan ruwa muna kaza da rahmaniya Allah ar-rububi rabbu in ka je na gaba za ka ga Allah shine masani duk gaba ke da in ka je na gabansa za ka ga Allah mai rinjaye ne hakikatan in ka je na gaban za ka ga Allah haske ne Allah nuru samawati wal ardh haske ne wanda da shi ya bayyana duk abin da ake gani duk gaba gida in ka je na ga za ga Allah shi ne mai suranta bayinsa wanda zai sauwiru kun fil arham kaifa yasha al musawwiru Allah shi ne mai halittar kuma shi ne mai suranta bayinsa duk gaba gida ma'ana waɗannan abubuwa kowanne Allah ya tajalli gare shi da wani sunansa ya kuma mukutadir ya bashi wani aiki da zai yi duk gaba ɗaya malami in ya zo yanzu yanzu ta fito da aiki irin wannan nau'in a cikin wannan wannan abu duk gaba ɗaya to muqtadir ba Allah shine al-musawwiru mai suranta in ka je na ga wasu ga sunan Allah ne al-muhsi Allah shine mai kirga ladan bayansa ko mai kididdige abu wayannan abubuwa duk baki daya komai tiriliyoyin taurarin nan da aka faɗa komai abin da yake cikin duniya mu ko su ɗin ma kowanne ka shiga cikin sa duka baki wannan duk baki ɗaya mai sauƙi ne a wajen Allah ma kalkukum wa ma ba'asuhu illa ka nafsun wahida kamar rai ɗaya ne rai ɗaya ne kawai duk da baki har arsha wala ya wudu hirzu ma kiyaye su duk ba sa wahalar da Allah duk da baki da duk in ma wannan ne shi muhusin nan duk da baki da hadara ce ta Mika'il wannan kyauta ce Allah ya wa Mika'il sunan Allah ne amma ya ba Mika'il Mika'il bi ya san adadin su gaba ki da bi ya shi ne rasfana na hadara Allah ya ya kirge komai komai yana da kirga a hannunsa duk da baki da to yanzu da za ka shiga wannan abin da aka faɗa a wajen duk gaba gida za ka san abubuwan kaunu za ka san wannan ilimi duk gaba gida in ka je na gaba Allah shine al-mubin sunansa na al-mubin mabayyani kamar al-zahiru in ka zo na gaba Allah shine qabidu mai damkewa mai damke arziki duk gaba gida mai damke arziki duk gaba gida in ka zo na gaba za ka Allah shine al-muhyi mai rayawa in ka zo na gaban sa ga Allah shine al-mumitu mai kashewa in ka zo na gaban sa ga shine Allah al-azizu mai girma girma wani abu dole ya tunatar da kai girman Allah Allah shine mai girma shi ko wannan aka kaza ka to in ka zo na gaba kuma za ka Allah shine mai azurtawa in ka zo na gaban sa wanda muka za ga Allah shine mai kaskantawa in ka zo na gaba za ka Allah shine mai karfi Allah shi ne mai ƙarfi in ka zo na gabansa za ka ga Allah shi ne mai tausasawa wato in ka zo hadaran mala'ika dole ka tabbata Allah shi ne mai ƙarfi duk ƙarfin nan na mala'ika amma Allah shi ne mai Allah ne ya halba shi tun da yanzu hadaran mala'ika shi ne wannan suna yake mu'amala da Abu Jahil da ya da ya shirya zai yaƙi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Muhammadu wallahi in naga dama zan shika ma garin nan da samari murdun ala jurdin samari masu bakin gashi akan ingarman dawakai Allah ya ce ni zai gaya haka falle da unadiya ya kirawo kulab din nasa ya kirawo murdin ala jurdin sanadu uzzabaniya mu ko za mu kirawo mala'iku zabaniya a abu da yana ji an ce mala'ika zabaniya sai ya bari saboda ya san malaka ta mala'ika ya balarabe ne shi ya san wannan abu da aka sa mala'ika din nan malaka ce karfi ne ba na wasa ba duk wanda zai kira jurdin ala murdin din murdin ala jurdin din ba za su iya wani abu daga wannan ba sai ya bari sunan da yake muqabala da Allah da mala'ik da mala'iku dinnan alqawi kaga dai girman mala'ika jibril alaihi salatu wassalam zumir ra da kuma amma kuma shi kansa halittar Allah dukkan akwai mala'ikan da zai iya bal da wannan kallon duniya din duka baki da ba shi ma halittar Allah ne Allah shi ne alƙawi kuma ana wannan tajallin kowa ne na Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuma abin mamaki dukkan su na fasir rahmani duka ba dukkan su hakika muhammadiya ce suka kasance daga ciki ita ce fabazaratu hadha alkauni iz kana mursala mazalla shine iri na wannan halitta da aka shuka sallallahu alaihi wasallam hakika muhammadiya ce duk gaba ki da da haka ko mu masoyan sai dai a hankula sai dai mi ta tarbi mi ta kuka mi ta kaza kaza Allah ya sanar da mu wani abu gode Allah duk gaba ki da mi ta soyayya duk gaba ki da amma ko mu kuma musa annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai dai mu gode Allah kwatantawa da soyayya ba za ta zama kamar maki ba jahili maki kuma duk gaba ki da kaga ko ka zama masoyi ko ka jahilci abin Allah ya fahimtar da kai wani Allah zai ƙara sama a kaban duk gaba gida ya zo duk mai karatu ya rasu Allah zai hore ma mala'ikan da zai ta duk gaba gida haka Allah zai hore ko wani alifi a kabarin sa ya ta ci gaba da ma'arifarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaba gida to idan muka sannan wannan mala'ika ke duk gaba gida malaku kenan ko duk gaba gida yawa al-muqsi القوي المصور المبصر المبين القابض سنة المهم شيئا المميت الرزاق المذل القوي كأغا ملائكة القوي سنة الله القوي كان إذا مكذو حضر الجنو كما شو كما سنة الله اللطيف شيء مقابلات الجني بيه بنوا ده إيه الجني بيه بنوا ده إيه وخلق الجنة من مارج من نير saboda latsafa ne don haka galibin masu ganin aljanu sai da daddare sannan da cikin duhu da turarruka da waye sannan aljanu ya bayyana a cikin wani jiki a gabansu na iya hasken da ya iya zuwa da shi sannan su gan shi su ga shafinsa da ƙarfin da komai yana tun da ƙarfin ba wai ƙarfin girman jiki ne na aljani ko ba a ƙarfin karantinsa ne yanzu ga wata waya ta wuta amma ka taɓa ta komai girman ka ta iya rujujjiga da kai ta daɗa da ƙasa yanzu wannan ƙarfin ƙarfin girman jikinka ne ko ƙarfin abin da ya to haka shi ma aljani an ce wanda ya fi kowanne girma a jikinsu mai kaman kare wannan shi ne ifritu a cikinsu duk gaba ki da zai iya ma shiga ya cika duniya duka amma halittar ta Allah kaman kare duk gaba ki da amma komai ƙarfin ka zai iya rujujjiga da kai ya daɗa da ƙasa zuga baki da to bayan Allah ne a soyayyarsu da Allah da ibada da komai sai Allah ya sa idan su su iya ganin sa koda a cikin wannan hafiyar yanzu mala'iku da aljanu da duk muna tare da su amma wannan hafiyar ya rufe mana su saboda su ladaba ne da daba ne da haka Allah tabaraka ta'ala sai ya gaya wa kansa haka shi ma la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful kabir saboda Allah la'ihu ne alkhabir ya idan ku za ta iya gani amma za ka iya ganinsa da idan zuciya ka kai ma na ladaha ba irin wannan ido ba ne duk gaba kida ahlus sunnah sun tafi haka duk gaba kida su ba ya kuma za ka ganshi da idansa hal idan ladaha su a wajen su sai ga Allah duk gaba kida sai dai da idan sanuridimu Allah ya ce mu za mu nuna musu ko ka sanuridimu mu za mu ganan musu to in Allah ya gana ma ko Allah ya nuna ma ina naka amma da mu ne za mu gani sai Allah ya ce sai ya rauna za su gani ba mu isa ba duk ga wakiya amma dai ya isa Allah tabaraka wa ta'ala ji wannan irin girmamawa da yawa aljanu da komai ya ambace su ladafa shi ma ambace hadaransa ladafa wa huwa al-latif al-khabir to wannan al-latif wannan suna shi yake muqabala da aljanu saboda hadaran ladafa ne da haka da wani shi zai baka wani adadi da komai da kaza akwai tafiyar da za ka yi kaza kaza sai sai dilla kafa ta bayyana a idan duk ga kira komai mai karfi kuma sura yana da sirri yana tasiri wanda ya ba su da wuridi irin da ya fi allafi da ya fi lafi saboda shi annabi adam ya fara faɗa a kan ƙasa annabi adam sunan da ya fara faɗa a sama alhamdulillah alhamdulillah ma'ana allah alhamdulillah tajallin Allah da kamala Allah da ya gani a sama da duwa yake alhamdulillah amma da aka jeho shi nan duniya ya ga irin wannan gidan bala'i da komai sai da ya shekara wajen arba'in yana jin yunwa amma bayan da zai ya ci abinci sai da jibril ya zo ya mar da iri ya nuna mar shuka ya nuna mar noma ya nuna mar sannan ya nuna mar niƙa ya nuna mar dafa tuwo ya nuna mar kaza yake toci kuma ya ga ba dan kuma ai haka ba zai samu ilimin wannan abun ba kuma ya ga hikimar Allah a cikin jalala can jamala mai sauki da ko kama amma kuma ya ga hikimar Allah da sai ya latifu ya Allah allatifu ya Allah allatifu shi ke sai komai yawa Adam sauki da haka komai bala'i Allah ya kiyaye mu kuma yana wurin allatifu ya latifu da izinin shehun nasa da komai Allah da ko a izini ga magana za a yi amma yana da zafi kuma yana da zafi kuma amma da izini da komai Allah zai sauƙaƙe masa duk gaba gida sau da abul abbas ya ba mu dan dariƙa kai ya zauna kullum ba zai yi salatul fati ɗari ya lafi dubu ba yace salatul fati ɗari ɗin ita za ta kare zafin suna duk gaba gida amma za ka samu masu yin adadi da yawa za ka samu masu yin latif ibn hajar wannan malami na hadisi wannan malami ne sharhin bukhari shi kansa yana da wata latifin sa wanda aka dangana ta da shi wanda shi ita yake kullum dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da hudu amma da allatifu suna cewa yaɗin ma tana ƙara zafi da su ba suke cewa yaɗin ya kira ne na nesa su su ba suna ganin in ka kwarwa ya kira ne na nesa sabai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji mu ane sai ka kwarma mai kira ce ya ko fa kusa yake mai munada sai mu ce Allah ibu zai gaba ki da Allah ya ce fa inni qaribun nasa su ba kira tunda fa inni qaribun cire kira cire ya ce Allah ibu mai tausasa kamar kayan mana wannan ya fi sanyi su ma yan asara suka ce har yau kanku muke ji shi ma alim da lami kan ya ja wani abu in ji ana salamu suka ce alim da lami din ya ƙara ma adadi latifu ɗari da ishirin da tara in aka ce a latifu za talatin da ɗaya ta ƙaru suka ce su ana su matafiyar ba za a ga musu jaba ba da haka su a cire alim da lamun ma ko fi fi da akwai su ba da suke wannan latifu latifu latifu latifu duk baki da duk ga tabaraka wa ta'ala wannan suna yana cikin abu bare ɗari abu wannan suna ai maulidi ba irin maulidi na wannan suna a cikin ɗari ga na ibn hajar ɗin ga ɗafafalu ga damdamu da ake cewa ga ɗafafalu ga an kawiyin ko an kawiyin ga zai zafta wuri a zaftasta ya son zafta ga ɗakauma ɗakauma ka ɗauku ko ɗakauma ka ɗauku a kawo ma miliyan biyu ga wani abu duka ba ya ko wannan adadin amma kusa wannan shine babban adadi duka ba kuma kowanne in ka buga ne yanzu ishirin da biyar ishirin da tara ɗin in ka buga ta sau bakwai za ta baka wani adadi shi ma wancan ka buga yi sau kaza ka in ka tara shi kaza zai baka ɗan kwakwalo in ka tara shi kaza duka baki ya to wannan wannan suna yana muƙabala da aljami hadaran ladafa ne na Allah duka baki ya kuma duk abu in ya kaushi in kai sai Allah ya sa ya ma taushi ya ma albarkar wannan suna duk gabaki da to la'ibu kenan sai kuma idan ka duba hadarar dan adam shi ko khalifa idan ka duba dan hadarar dan adam shi ko sunan Allah aljami'u ne yake muqabala shi ko dan adam an tara ma komai duk wa'annan abin da aka faɗa suna nan cikin dan adam duk wannan abin da aka dan adam suke wa hidima shi ran Allah ma yana nan a cikin sa yanda ya dace da Allah wala faktu bihi min ruhi duk gaba kida da haka shi sunan Allah aljami'u da haka yana daga cikin wurudin sufaye duk gaba kida wannan suna na aljami'u duk gaba kida in ka dubi matsayin kowanne abu da mukaminsa na zahiri da kaza kaza shi kuma sunan Allah arrafi'u mai ɗagawa mai ɗagawa Allah shi ya ɗaga martaba kowanne kowanne Allah bai harce shi banza ba kowanne akwai hikima a cikin yinsa kowanne akwai hikima duk gaba gida to haka in ka duba harafan ma duk za a ga wa'ina harafan ji ya kawo harafan da kowane harafi da harafin da ya dace da wancan kowane harafi jiya duk mun yi maganar harafai duk gaba gida to to to wannan kenan to kuma haka dai kamar yadda ya faɗa yanzu idan muka ce haƙa'iku muka kawo hudu idan muka ce sunayen haƙa'iku muka kawo hudu nawa takwas idan muka yi maiji kuma ismu zati da ismu sunan zati da sunan matsayi hudu na zati hudu na matsayi nawa takwas takwas ga takwas sha shida sha shida idan muka ce a zalatu muka kawo uku sha tara kenan ko idan muka ce mazahir muka kawo uku ishirin da ɗaya da biyu ishirin da biyu idan muka kawo hadaratul kamsi ishirin da bakwai idan muka kawo da'iratul ihadati da'iratul ihadati ita sunan gidan na da'ira su da hadati ɗaya ba nawa ashirin da takwas mu ma mun taimaki mu ma mun bashi da'ira su da hadati ita kanta da'ira su da hadati ita kanta ita kanta na farko mai ɗaya na farko mai ɗaya ko mai ɗaya ɗina yana da uku sad qaf nun ai sukan fi yawa amma sad qaf nun nawa kenan uku sai mai biyu sai mai biyu ko shi kuma yana da baha yasin hemin ɗasin nawa kenan hudu hudu ga uku bakwai hudu ga uku bakwai idan muka ɗauko da mai uku mai uku alif lamin da irinsa ma mun ɗau ɗaya alif lamre da irinsa mun ɗau ɗaya ɗa si min mai uku yanzu ga uku uku a ɗora ta bakwai tara eh goma goma idan muka ɗau mai hudu alif lamin sad alif lamin ra biyu ba ya zama sha biyu sha biyu ya zama sha biyu idan muka ɗau mai mai hudu mai hudu mai biyar idan muka ɗau mai biyar ka he an yi sad he mai an shi ka ya zama biyu kenan ko muka ɗora ta ya zama sha hudu ya ya ya sha hudu ya zama sha hudu ya zama sha hudu to idan muka tafi da akwai abubuwan da muka yi muka tafi da su suma suna muƙabala wa'annan sha hudu tana muƙabala wa'annan sha hudun ya zama ishirin da takwas duka duka baki da wannan wannan kenan wannan ya isa sai wannan shi ma ya bada fa'ida kwarai da gaske sai har yau sabida waɗannan ilmai na taurari duka baki da asalin su ma duk ilmai ne na annabawa da waliyai ba wai na bokaye ko yan bori kokal ilmi ne na annabi Idris alaihi salatu wassalam wanda shi kuma ya karɓa daga annabi shi su wanda shi kuma ya karɓa daga annabi adamu alaihi salatu wassalam kuma duk malamai sun yi maganarsa da amfaninsa duk da basu da shi ma wani arufin yake cewa ka sani Allah tabaraka wa ta'ala yanda yake da burjai dinnan a waje kai ma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ma burjai dinnan a zahir a cikin nafsunka duka baki da a cikin nafsinka Allah ya sa ma fitila kuma sannan Allah ya sa ma fitila rana ga ta nan ranka Allah ya sa ma wata zuciyarka duka baki da ka ga yi daidai da wancan na farko da da ya faɗa duka baki da to dan haka ina boranka kai bawan Allah da kai kokarin bin Allah har zuciyarka ta kalli ruhinka har ta haskaka da hasken ranka sai ita ma ta zama rai sai ka wanda Allah lahu nura ya shi bihi fina sai ka zama haske gashi nan kana tafiya a shi a cikin mutane duk da baki da amma in ba haka ba sai zuciyarka ta kallon duhunka nafsunka sai ta kallon nafsunka sai sai ta duhunci da duhun ita tana ɗaukan kowanne duk da baki da shi ma wannan ya ba da fa'ida shi ma wanda ya bada fa'ida sannan yake cewa kamar yanda kamar yanda gyaruwar duk abin da yake kan duniya dinnan da muke gani yana faruwa ne da gudanar rana wannan tafiyar rana yana gudana ne daga rana sannan daga wata sannan daga waɗannan falakai duk gaba ki haka jikin ɗan adam shi ma yana rayuwa ne yana sanuwa ne da hasken burjansa da suke cikin zuciyarsa na zuciyarsa burjan da suke cikin zuciyarsa kuwa ga su na farko imani sannan ma'arifa sani sannan hankali sannan yaƙini sakankancewa da Allah sannan musulunci sannan kyautaye isani sannan dogara ga Allah sannan tsoron Allah sannan ƙaunar alherin Allah tsoro da ƙauna kuma ƙaunar Allah tabaraka wa ta'ala sannan soyayya sannan bege bege sannan jazaba wa- walahu hali hali su ba suke so amma kuma an sa masa suna jazaba dole da jazaba kaza kaza wanda har begen ya fi ƙarfin ka kashe gafa hagu ba in kana iya sun rarraba abin hudu akwai mahabba akwai wujju akwai kaza kaza da za ku za ka ga sai dai ya tambaye shi ina mutum ya ce ai mun yi faɗa kai da ka san wannan karamar soyayya ce. za a iya faɗa za a iya kaza kaza kaza kaza amma wani ya gashi yana kuka wani ya ga da rai ta ɓata min rai kaga yanzu wannan shi ta sa ta fi ƙarfin wancan shi kuma wancan na ta kuka ne duk gaba shi za a ga bayan Allah da su kuma sun tuna hadara annabi sallallahu alaihi wasallam ko tajalliyoyi na annabi sallallahu alaihi wasallam kuka su kuma sai kuka duk gaba shi da akwai wanda kuma kashe kafa abu ba yanzu yayi walahu a da an san shi ba za a ce za a kira sunanta ma da shi za a kira sunanta da shi duk gaba shi da akwai wanda da an san za a kira annabi a jikinsa tarasuruhu fi haikali wa ruwayi duk gaba shi da da kayan da kayan wurdun ma kayan wurdun ma na maga alheri gan shi saboda ya kare ba shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam abin Allah ya mana wannan an ce zulaika annabi ibrahim da za ka yanka jikinsa alaihi salatu wassalam da jininsa Allah Allah Allah zai rubuta saboda khalilur rahmani khalilur rahmani yanzu kashaga fa hubba kashe gafa ko ba amma shi annabi Ibrahim shi khalilur rahman ne da zaka yanka jikinsa Allah Allah jininsa Allah ya kiyaye shi ba ga jininsa ba amma Allah shi an ga wannan duk da kiyayya duk makiyan Allah ne suka taru na duniya a wannan wannan kashe shi amma da aka dace ka jininsa Allah Allah ya dinga rubuta kowa ne da ya karanta ya gani yanzu kafin jininsa zai rubuta Allah duk gaba kida sabida ba su da komai sai Allah ya yi shagafu ya ƙare zulaika da za a tsara bikinta yusuf yusuf jininta zai rubuta duk gaba kida yusuf da to aka duk gaba kida Allah ya babu ya karbu mu cikin hakika muhammadiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to haka suke suke fara idan to shi ne walan kuma ka kare a cikin soyayya duk gaba ki ɗaya zama ba kai sai masoyi duk gaba ki ɗaya ba kai sai masoyi shigar ka masoyi maganar ka masoyi abincin gaba yana abincin da kai masoyi ne yana shi za a ga duk gaba ki ɗaya to wannan kenan sai ya ƙi sai burjin soyayya sai wannan to wannan goma sha biyu kenan duk gaba ki ɗaya da waɗannan zuciya take rayuwa da imani da ma'arifa da hankali da yaƙini da musulunci da ihsani da dogaro ga Allah din da tsoro da ƙauna da soyayya da shauki shauki da kullum mutum yana yaban annabta ko na hausan ko na waye din duka baki da yana zuwa wajen abin adar yana kaza kaza duka ana cewa kai ban zo Allah ya dauke wannan yana kyale ni dai duka saboda shauki duka baki ɗaya. To, da wannan suna sha biyu, wa'ina su ne gyaran zuciya. Kamar yadda burjai ɗin nan goma sha biyu su ne gyaran wannan kaunu na Allah duka baki ɗaya. Haka su ma, sannan kuma Allah ya sanya rana ga ta nan. Allah ruwanka, Allah ya sanya ma wata ga shi nan zuciyanka duka baki ɗaya. Sai su ma waɗannan taurari to wannan ya bada fa'ida shi ma wani bawan Allah ya faɗi haka shi ma cikin tawilin ita wa'annan manzuloli duk ga sunan da wa'annan makamomi duk ga da wa'annan burjai guda goma sha biyu din nan ita su kuma muƙamin ma'arifa ne wa'annan burjai guda goma sha biyu shine tuba at-taubatu da zuhudu gudun duniya ma'ana ba wai dan kanka ne ka ba kana neman ka ne dan kai lamarin Allah duk gabaki da kana da mutane tana hannunka ba a zuciyarka ba duk gabaki da shi ne ma'anar zuhudu akwai shehu mu shehu malami nasara in yayi maganar sufanci an ce zama da yunwa yace a ma'anar zama da yunwa ina kai loma ashirin shi kuma wani shehu yana zaune kusa da shi ba sai ja loma ashirin kuma ai ko ci gama abinci yake to loma yace uku aka ce ta ina to da ma'anar zuhudu ba wai kake a ma'ana ka nemi abin dan kai aiki da shi duk gaba ke ba dan ya zama a zuciyarka ba dan ya zama a hannunka sai tsoron Allah sai ƙaunar Allah sai dogaro ga Allah sai haƙuri sai godiyan Allah sai yaƙini sai ikhlasi sai sallama wa Allah lamari sai fawwala wa Allah lamari sai yadda da kaddara Allah kaga wannan ya fi ruwa akan wancan kowa iya ƙarfinsa aka yi jama'a duk kuma sun ba da fa'ida amma dai wannan ya fi ruwa wannan kenan fawwala Allah da yarda da lamarin Allah to haka kuma taurarin nan bakwai da aka faɗa ga su rana dai shamsu falaki shamsu dai tajalli ne na hadaran Allah tajalli ne na zafin Allah wata kuma musha ganin ka da tajalli da ko tajalli abu ya tajalli in ya kashe ma ido ba ai ba ka iya gani ba to shi kuma wata Allah ya sa lutufi a ciki duka wa'ayyar wanda alibi ya iya ganin ko rana ta jalli ne a jikinsa wata kuma ta jalli a waje ya iya ganin duka baki da ko wata ta jalli ne a jikinsa gashi rana kuma ta jalli ne a waje ta jallin Allah biyu ne akwai ta jalli na jamala mai lutufi akwai ta jalli na jalala Allah ya yi wa dutsen annabi Musa ta jalle jalala dutsen ya ragargaje Allah ma ta jalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka amma ta Allah ya yi wa bishiya ta jalle har ya yi magana a cikin ta amma tana nan lafiya kalau dutsen ko magana bai iya ba dutsen ana mata jalle ya ragargaje ja'alahu dakka amma bishiya ba ga ita iya daukar kaga dai a hankali da lamarin Allah abu ne da hankali ya shiga ai da dutse ne ya iya zai iya dauka duk gaba gida to kullum haka Allah ya rabu wannan tadalli kai a cikin kanka Allah ya nema tadalli ne rudifi ya ma tadallin bishiya ga an dandake ka din ga ba kowa sai Allah ma kana iya ganin wani kana iya fahimtar kaza kana iya kaza saboda tadallin rudifi ne kana iya magana kana sai dai duk za ka magana duk irin na bishiyar za ka za ka sai an kai su rufe bakinka duk gaba gida amma duk wani abu kuma da kake gani a wani shi kuma sai Allah ya bar tadallin jalala sai ya ragargaje shi a idan babu a idansa daga sai ma'arifa ta faru duk gaba gida da za a nuna ma wani abu wanda lamirin sa na daban ne saboda lamirai da wayi sun dauke ma duka annabi ibrahim shine uban larabcin ko ubangiji da ya faɗa abin da ya faɗa ko da wani yare ya faɗa Allah shi saukar da amma saboda tsabar tajallin jalala ya raga ma da ya ga rana rana mace ce faɗa ka akala hazaran saboda yanzu duk ka'idodi sun kwanci yanzu ka'idodi sun kwanci to hikima Allah ya to wata kuma tajalli ne na jamala duk ga shi za ka iya mushahada za ka iya gani zaharatu kuma ma'ana shauki mushtari kuma soyayya kudaridu kuma yayi hijabi murribu kuma fana'i zuhal kuma wanzuwa ba kai fana'i kuma kada zuhal kada ka dawo zuwa duk gaba gida duk sai ka ga ka yi amfani da waɗannan abubuwa to wannan mu tsaya da zancen sauraron na kyana ya isa da mu kara karatu saboda suna da abubuwa da maganganu ne masu yawa kwarai da gaske Fajiyar Sulatu Fajiyar. Mu gode Allah ga babanmu ثم شهد من ابي عبد الله الماجد الشيخ ابراهيم رضي الله تعالى عنه abubuwa na faila da aka yi da shi a garin nan sun manya na farko din ma duk gaba kida da alherai da aka fa da yawa a garin nan duk gaba kida shehu shehu ma sani radiyallahu ta'ala an sauran sai da aisha ta suna ba mu labarin cewa ta kawo sai da babban sai da na nan garin da komai hada ita aka kawo duk gaba amma da ta koma bayan ta abu da aka yi shi sana aure tambaye ta kin ga alhaji sani ana mana kabilar ɗan tasi duk gaba ki da take cewa wallahi ba ta gan shi ba ta ce faɗan da shehu sani awal ya yi a kan ta zo nan garin ba ta gan shi ba ku faɗan yana da yawa duk gaba ki da ba wai dai ke wa faɗan ba wa'anda ba su kai ka ba ta je ta ta gai da shi to mu gode Allah ta shi Allah ya ja ya ja mana da rayuwarsa Allah ya ƙara mana lafiya da komai ya halarci wannan dan maman isa baya albarkace mu da wannan ina wa shehu sandar zuwa duk ga baki daya kuma muna so shehu cika mana da addu'a duk ga baki daya amin amin amin amin amin amin amin Alhamdulillah.